أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau litinin zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine almukiza cikin ilimin mustalahul hadis na al-imamu zahabi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na biyar darasi na biyar zan mu tashi kuma inda al-imamu zahabi ya kawo mana nau'i na 23 wanda malaman mustalahul hadis sun saba kawo shi cikin ilimin mustalahul hadis shine adabul muhaddis ladubba na malamin hadisi tasihun niyya na farko inganta niyya min ɗalibin ilmi ta'ayyana ga mai neman ilimi tilas niyya ce muayyana ba fardu kifaya ba ce farilla ce muayyana farilla ta aini wanda kowa wajibi ne ta hau kan shi gyara niyya wajen neman ilimi faman ɗalabal hadisa duk wanda ya nemi ilimin hadisi in ji zahabi lil mukasara don saboda yawaita jama'a aw lil mufakhara ko don alfahari a cewa ne ya san kaza auliyar wuya ko don kawai yayi ruwaya auli ya tanawala alwaza'ifa ko dan ya samu aiki da ilimin hadisi auli yusna alaihi ko kuma dan ayabe shi wa alama arfatihi da sanin abin da yi faqar khasira wannan ya tabi duk wanda yi ilimin hadisi ya neme shi dan saboda wannan abubuwan da aka zano gaba ɗaya ya tabi wa in talabahu lillah idan ya neme shi dan Allah walil amali bihi dan yayi aiki da ilimin walil qurba kuma dan neman kusanci bi kasarati salati ala nabihi dan yawaita salati ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda duk wanda yake malamin hadisi ko mai bincike cikin hadisi bakin shi bai rubuwa da ma annabi salati dan yayi ta wuce hadisin kaza a ce qala sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ko da bakin shi ko a karanta ta zuciye shi wali nafa'in nas kuma dan saboda amfanar da mutane faqad faza wannan shi ya samu babban rabo wa in kanatin niyya mamzuja bil amrayni idan niyyar ta cakuda da abu biyu falhukumu lil galib za a mashi hukunci da abin da ya hirin jayi yana neman shi don saboda neman suna ko yana neman kuma da kwai yana so ya hada biyu ya samu ladan Allah ya samu na lahira kuma ya samu yabon mutane ya samu alfahari ko don saboda yawan jama'a to wannan ihbi yake so ya gama wannan za a yi hukunci da mafi galibi wanne ya hirin jaye a ciki don saboda ba kamar ibada ba ce wadda kamar in sallah ce ita in wannan ruwa ta shigo kwata-kwata ta rushe to shi wannan da galibin za a yi lissahi ji al'imamu zahabi niyyar ta allan ta hiyawa sai a mashi hukunci da ita in kuma yawa an abin da ya shahi ibada ne shi kaɗan maru ya ta shiga ta rushe babu zancen a ce a yi hukunci da galibi don allah yana cewa da kanshi ana agani shirka ya ana shirk ni mai nufi wadatar masu abokan tarayya gami da tarayya kana gama ni tarayya da wani na bara ma wanda ka bani na hishi wadata wacce wa in kana talabahu idan neman talabahu idan neman ilimin ya kasance li faradil mahabba fihi dan matsananin so ne kawai san abin ne yasa yake yi san ilimin burgewa ce ma a qada'in nazari anil ajr ba tare da duba gami da ladan ba wa an bani adam ko kuma yan adam su yaba shi kawai san ilimin hadisin yasa yake neman shi ba wai dan saba kuma bai kallon cewa dan ladan ke zaburar da shi ko kuma yan adam ba dan mutane su yi alfahari ba kawai san abin ne ya ce fa haza kasirun ma ya tari ɗalabatul ulum wannan mafi yawanci yana haɗo ma ɗaliban ilimi fala'allan ne ta an yi rizka hullahu ba ana kyauta zaton Allah ya arzuta shi da niyya bayan haka me yi don saboda tsananin so ba don jama'a ba to wannan Allah zai arzuta shi da niyya kyakkyawa wa aidan fa man talaba ilma lil akhirah ce kuma duk wanda ya nemi ilimi dan lahira kasarahu ilma ilimi zai karya shi wa khasha lillah kuma zai kaskantar da kanshi yayi tsoron Allah ya zo a cikin wata nuskha nan ya sa a cikin nuska ta gainun ya sa kasahu lahu khashiyatan lillah kasahu ne ko to nuska da yi ishara ce wannan mai sharhi yayin ishara cewa a cikin wata nuska an ce kasahul ilma ilimi zai tuhatar da shi khashiyatan lillahi tsoron Allah ilimin zai bashi tsoron Allah matukar dan Allah yake wasta kane kaskantar da kanshi wa tawada'a yayi tawadu'u wannan in yana neman ilimi don Allah zaka same shi da wannan siffofi wa man talabahu duniya wanda ya neme shi don duniya takabbara bihi zai ta girman kai da ilimin nan wata kasara ya ta yawaita jama'a wata jabbara ya ta tsaurin kai wazdara bil muslimin al'amma ya rena sauran musulmi gama gari ya rika ganin cewa mu mu ne mahardata mu mu ne malaman hadisi ko mu ne muka san wani abu ku jama'a ba ku san kowa ba wa kana aqibatu amrihi ila safarin karshen lamarin shi sai koma kaskanci wa haqaratin da wulakantuwa su da yake ma wannan kallon sai Allah shi ma ya kaskanta shi yace fal yahtasibul muhaddisu bi hadisihi malamin hadisi mai neman hadisi ko malamin hadisi ya nemi ladan Allah da hadisin shi raja ad-dukhuli fi qawlihi dan kaunar shiga cikin hadar annabi sallallahu alaihi wasallam nadar Allahu mar'an sami'a maqalati Allah ni'imtar da mutunan da huskan mutunan da ya saurari magana ta fa aha ya kiyaye ta summa addaha sannan ya bada ta ila mallame sama'a zuwa ga wanda bai ji ta ba hadisan annabi alaihi salatu wasalam duk wanda yake bada su yake karantar da su sai Allah ya dau alƙawalin tuhatar da huskar shi da ni'ima da kwanciyar hankali malaman hadisi suka ce babu wani malamin hadisi sai ya kasance ka gan shi da a cikin sauran ilman mukan ma ya yi faƙihi ya yi faƙihi nutsuwa ya yi faƙihi ya yi lugawi nutsuwa duka wannan kuma albarkacin me yasa wannan addu'a ta annabi ta inganta magana ce ingantatta addu'a annabi ko bata zuwa ƙasa bata haɗuwa ƙasa yace wali yabzun nafsahu li talabatil akhyar ya bada kan shi ga dalibai zababbu la siyaman iza ta fara da ma'ana wanda suke son ilimin yaga suna so to ya ba da kanshi akan ya ba su karatun la siyaman iza ta fara da balle ma idan ya kadaita in babu mai badawa sai shi to ya iya kokarin shi akan ya bada kin wal ne ya hani kan shi ma alhar hirami idan ya tsuha wa tagayyuru zihin idan kwakwalwa ta juya ya tsuha tsuhan da har ya surbuce to ya kame gami da bada sha'anin hadisi idan ya yi ta bada abubuwa da kuskure wali ahud ila ahlihi ya dau alƙawli zuwa ga 'yan gidan shi wa ikhwanihi da dangin shi hala sihatihi lokacin yana lahiya ya ce musu annakum mata ra'aytumuni tagayyartu duk lokacin da kuka ga tsuha ta kaina da na jirkita famna uni min ruwaya ku hana ni ba da ruwaya hadisi ya dau wannan alƙawalin malamin hadisi cewa da kun ga na sirbice tsuha ta kaina ga sirbicewa ku hana ni dan saboda a lokacin yanda sirbice kamar mahaukaci ne shi dan san abin da kokarin kuhama zai yi ce ya bada to a lokacin nan ya alau alkawali da wasu cewa da kun gana tsuha an kai sirbice to ku hana ni akwai da dama cikin malaman hadisi wanda ɗiyansu suka hana su suka shamkake su gami na ga ɗaliban suna zanwa amma ɗiyan sun san cewa baba ya sirbice ba an ba shi da ba sun bar shi bayan je yi ta kurakure da shirme cikin hadisan annabi tun yana lahiya ne zai ba da alkawarin shi ya ce ya ce ai hala sai hatihi ya ce faman ta gayyara bi su ihibzihi duwan da har da shi ta jirkice da mummunan har da walahu a hadisun ma'aduda yana da hadisai ke da digaggu ya ce kar aktana ruwaya ta haya kyautata ruwaya su fala ba asabi ta hadisihi biha zamana ta gayyuri babu lahiya ba da hadisin su lokacin da ya jirkita ma ko lokacin da ya surubce kin akwai hadisan da ya musu harda ta hutar hankali wadda ba zancen ya abin nan in su ya kuskure su kamar masala aka ce arba'una hadisi ne zai bada ya sha shekaru da shekaru da yawa yana karantar da su to babu yadda za a yi ya kubuce mishi ya mishi har da dai da bai iya kubucewa kamar fatiha to wannan babu laifi ya bada wa'annan in kuma sun ga zai wuce ya kai ya ce zai bada su sahih bukhari ko su sahih muslim bayan ya sirbice sai su hana shi nace wala ba asbabu lahi bi an yujiz marwiyatihi ya ba da ijaza ta marwiyat in shahada ta gayyuri lokacin da ya jirkice ma fa inna usulu hadan saboda asalin abin madbudin ma ta gayyara a kiyaye yake matukar lokacin da ya jirkita wa huwa faqad wa ama ajaza shi kuma ya har da ce abin da ya bada na ijaza to bai yanzu masalan littafin da muka karanta mun ga baban ijaza tana daga cikin duruk na tahammulin hadisi lokacin da hanyoyi guda takwas to cikin hanyoyin takwas akwai ijaza ka ce ka ba ma ko da masalan suleiman bai karanci ba arba'unan nawiya a waje na in bashi ijaza in ce na halitta maka dan saboda yarda ta da shi in ce na bashi ijaza ya rubuta mashi in bashi to wannan ba da ijaza ko da ya rude ya surubce yana iya bada tunda asalin da shi can ya har da ce abin ba da izini ne kawai yanzu na ruwaya fa in ikhtalada idan ya cakude wa kharifa ya surubce imtuni amin akhazal ijaza minhu to sai a hana bada ijaza zuwa gare shi wancan da aka ce zai iya bada wanda har da ce ta kubce tsuha ta sa har da ta kubce ni kai la alamin bada ilmin shay'a Allah kan shi ya tabbatar da cewa tsoho lokacin ne kai tsuha abin da ya sani ma zai kubce to lokacin ya kubce kenan zai iya bada ijaza amma ba karatun ba idan kuma ya cakuɗe ya rikice ya surubce to wannan ijazan ma za a hana shi ba da don ya ba ma wani jahili ijaza wani littafin da bai karanta shi ba wa min al'adabi na daga cikin adabi Allah ya haddisa kada mutum ya bada ilimin hadisi ba a wujudu man huwa aula minhu matukar akwai wanda ya hi shi cancanta lidinihi saboda addinin shi wa itiqanihi da kuma itiqanin shi da kwarewar shi in an samu wanda yake ilimi wanda yake kwarewa cikin ilimin hadisi to ladabin malaman hadisi kakka bada ilimin hadisi shi zai bada a ina a lidinihi eh nan ya ce mana ƙasa cikin asalin littafin al-iktira cewa lisinnihi dan saboda shekarun shi in babba ne ilimin ku ya zo ɗaya amma shi ka shekaru shi zakka abun nan shi zakka ba ma ko kuma itqanin shi wa Allah yuhaddisa bi shay'in yarwihi ghayruhu a'la minhu wannan irin siffa wadda gardawa da malaman Qur'ani suka siffanta kyakkyawar abin da wuya wanda zai kasance ga wani wanda yake gaba da shi ya wuce ta jasuri ya shiga gaba wannan ɗabi'a ce wadda take mai kyau malamai sun gaje ta mu Allah ya haddisa bi shay'in yarwihi ghayruhu a alamin kada ya bada hadisi da na wani abu na wani abu wanda yana rawaitowa wanda ya hi shi uluwi a cikin wannan wa Allah ya gashal mubtadi'in kada yayi algushu yayi algushu ga wanda kamar yanzu an samu ga wanda ke bada hadisi da sanadi ruba'i matsalar tsakanin shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi mutum kamar yanzu yi misali da zamaninmu zuwa ga annabi sallallahu alaihi tsakanin shi mutum 20 zai bada kai kuma tsakanin ka an ba hanyar da kake badawa daga gare ka zuwa ga annabi sallallahu alaihi mutum 22 to sai ka bari wancan ya bada dan kwadayin su samu uluhu sanad wa Allah ya gushal mutadin kada yi algushu ga masu fara masu neman ilimi kada ya musu algushu bal ya dulluhum alal muhim ya yi musu nuni akan abu mafi mahimmanci faddinin nasiha addini dai nasiha ne dukkan malami ya kuke gani ya san littattafan a cikin kowane fanni da in ya sa ka karance su zaka samu ilimin na hakika wanda su ne zaka samu tushe ka samu asali na ilimi wasu kuma littattafan ya kyale ka kai iri irin su kai ta shekara 20 shekara nawa haka tsoho kana yi ba ka samu tamakkuni a cikin ilimi ba akwai littattafai na nazari kowane fanni yana da littattafai na nazari yana da littattafai na ɗaukan ilimi to in ya kyale ka kai ta ɗaukan littattafan nazari ka zo kai ta ɗaukan ilimi da su kai ka shekara nawa ma baka samu tamakuni ba cikin ilimi misali a cikin fiqhun malikiya ga littattafai na wanda malaman mu suka jeranta mutum zai dauke su gaba idi hadari ishma'u iziya risala askari muhtasa to wannan tartibi ne kyakkyawa wanda idan mutum ya bi shi a fiqhun malikiya kuma duk sauran sai dai yi nazari ya fahimci wani bai bukata sai an koya mishi to amma in daga zawwa shi zo yayi ahadari yayi ishma'u ya tsallaka ya dauko alwajiz ya kare shi ya shiga wani littafi daban to har abada su alwajiz ba littafin daukan ilimi bane ya kawwana ka littafi ne na nazari duk da shi ma na malikiya ne misali ne fa in dallahum to haka nan malami yace ya aza su bisa abin da zai amfanar da su kada ya musu algushu fa in dallahum ala mu'ammarin amiyin idan ya nuna su zuwa ga mu'ammar rayayye wanda yake kuma ami ne wa alima qusurahum kuma ya san takaita su fi iqamati marwiyatil ami wajen rawaito marwiya ta al'ami a cikin ilimin hadisi akwai ruwaya akwai kuma neman ilimin hadisin da iliman takashi akwai wanda zai zama na jahili ne amma yana da ijaza yana da sanadi yana da hadisai da dama amma bai san ma abin da suke nihi to in ka nuna ma ɗalibai su je wajen shi don su nemi maruwiya ta sami ijaza da sanadi na wannan ilimi da yake ɗauke to ka nuna musu cewa amma in ya ce zai muku sharhin hadisi yau bai san komi ba kan shi kakku ɗauka kawai maruwiya ce muku kira'a ku samu don akwai karatu kawai na kira'a da a ba da sanadi wanda ba ma sai an yi sharhi ba ya ce nasahahum sai ya musu nasiha wa dallahum ala arifin ya nuna musu masani ya ma'una bi qira'atihi wanda zasu ji da karatun nashi au hadar ma al'ami ko ya halarta tare da wannan amikin warawa bi nuzulin kuma ya rawaito hadisin da nuzul wancan wanda yake bai san ma'anar hadisan ba amma yana rawaito hadisan daga gare shi zuwa ga annabi da mutum 18 tsakanin shi masala shi kuma wannan wanda ya san ma'anar hadisan yana rawaito su daga gare shi zuwa ga annabi da mutum 20 to ya nuna musu cewa su je wajen wancan mai rawaito shi da nuzul kin da sanadi mai tsawo amma zai ba su tare da ma'ana shi yahi ya ce jam'an bainal fawa'id don haɗawa tsakanin fa'idodi biyu waruwa anna malikan an rawaito cewa al-imam malik kana ga tasawwur hadis yana wanka idan zai bada ilimin hadisi wa yatabaktar kuma ya sanya turare turaren wuta duka gurin ya cika dan a daki masallacin annabi yake bada karatu wa yatadayyabu kuma ya sa turare wa yalbasu siyabul hasana ya sa tufahin shi masu kyau hmm a tadayyub turare na ruwa kawai tabaktar kuma turare na wuta wa yalzamul waqara wa sakina yalzamci nutsuwa ta gangar jiki da nutsuwa ta zuci hankalin shi duka ya dauko ya bada anan ba ana yi ba yana waya ko ana yi yana apel kuma karatun hadisin annabi ne yake bada a ai zamana hankalin shi 100 bisa 100 akan karatun nan kuma ya zamana wannan home bada ake magana to kuma ina ga mai sauraro to kuma sai ya zamana bayan wannan sakina ta gangar jiki ya zamana ya nutsu ba ana yi ba da gangar jikin shi yana wani wasa daban cewa ya zubura manyar fa sautahu malik yana yana tsawatarwa yana tsawatarwa ga duk wanda ya daga sautin shi a wajen dokan hadisi yace maganar annabi ce wa yurattilul hadisi ya rika tartilin hadisi tartili irin nashi wanda ya dace da shi ba irin na ayoyin qur'ani ba ya rika karanta shi karatu wanda za a san cewa magana annabi ce yake karanta ba kamar maganganun wasu mutane ba to malik haka yake yi ko tambaya ce in aka zo mishi zai tura jariya ko wani yaro ce tambayo su me suke tambaya fatawa ce ko hadisi ne in hadisi ne sai ya sa kaya masu kyau ya yi wanka ya sa turare ya sa rawani dada ya huto ya zo ya karbe su a shimhuda tabarma a zamna dada in ya so ya ba su amsa tunda ya shafi magana annabi ba zan mu faɗe ta a tsaye ba kuma ba zan mu faɗe ta da dauɗa ba ba zan mu faɗe ta ba da babu nutsuwa in kuma 'yan fatawa ne sai ya ba su fatawa waƙar ta san mahan nasu fi yazi al'asar bil isra'il mazmum ya ce malamai wasu sun yi sun ba da dama tunda ya yi magana a rattala hadisi ya ce wasu malamai sun ba da dama cikin wannan zamanin gaugawa wadda take ta kai abin zargi a ita karanto hadisi fa kawai don saboda a ƙari ake so a samu sanadi ya ce allazi ya kafa ma'ahu ba'adul alfaz wanda har wasu lafuzza bacewa suke irin yadda garda suke ma qur'ani wasama'u haka za ya ce sauraron kuma a yi shi haka nan la mizata lahu alal ijaza bayyada wata miza akan ijaza balil ijaza sadaka bar da yace ijaza ta ai gaskiya wa qauluka sami'tu aw qara'tu hadha aljuz'u kullahu idan kace naji ko na karanta wannan juz'in dukkan shi ma atamattu itare kuma da irin wacce gaugawa da iniyar da aka yi ta yi wa damju ba'dul kalimat da cinye wasu kalmomi ciki kazibun ƙarya ce kai ka zo karanta hadisi wajen malami ka karanta su wancan mu sanewa a wannan lokacin namu sai mun fassara ne to su wancan lokacin takara ce kawai sahihul bukhari yake so na san ma'anar shi amma sanadin shi nake so da ijaza shi wajen malami kawai zuwa zan yi in buɗa in yi ta karanta irin na ina takara qur'ani ina karantawa ban ma tsayawa in ba wani gurin da ni na ga ina cewa nan me ake nihi mala in tsaya in tambaye shi kawai karanta shi kai to wannan karantawa wasu suna gaugawa da ta wuce misali ta yadda gaugawa da har wasu kalmomin ana cinyewa to wannan in kayi irin wannan gauga kuma kace sami'tu ala fulan ko qara'atu ala fulan wannan ƙarya ce dan wasu kalmomin ka cinye su baka karanta ba wasu kuma baka ji su ba in shi yake karantawa yace wa kad qala an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya faɗa fi iddati amakin min sahihi cikin gurare da dama na sahihin shi littafin cikin sunan kin shi nan gurin itlaqin da yi sunan nasa'i ya kira shi da sahihi wannan malamai ba su yarda ba da shi wa zakara kalimatan ma'anaha kaza wa kaza dan amana ta nisa'i har sai ya ce ya haɗu wata kalma wadda ni ban ji ta ba ma'anarta ita ce kaza da kaza zai haɗu malamin cikin gaugawa ya haɗu kaza haɗu kaza limamin nisa'i sai ya ce malamin ya haɗu kaza da wata kalma ban san me take nihi ba kenan ko da a baya masalan ina gaugawa karatu malam murtala bai ji ba abin da na faɗa daga baya ya samu suleiman ya ce mishi ni da daidai guri kaza kin nan me ya ce to amana in zo ba za hadisi kai ya ce ya ji duka gare ni sai ya ce a daidai nan ya faɗo ta kalma wadda ma'anarta kaza da ba sai ka ce ba wane ya gaya mana cewa kaza ya faɗa a kai duka yi nunin cewa ba kai kai ji ba ya ce wa kanal hufaz ya aqiduna majalisar lil imla hufaz mahardata hadisi suna kulla mazauni na imla na shibta wa haza qad udima al zahabi yace a yau an rasa wannan abu magabatanmu na kwarai Allah musu rahama malaman hadisi suna da majalisi na tilawa hadisai shi yasa adda kwai inda ake ce musu ake ce musu majalisul imla majalisin imla littattafan da ake ce ma amali na fulan a ilimin hadisi da zaga an ce amali na fulan amali bin hajar amali fulan to wannan amalikin abin da ya zo yana tattalawa ne ɗalibai suna rubutawa aka rubuta shi zaga suna da wannan lokacin a zo a yi wuni tankir yana ta zuba tilawa ta hadisai yadda zaka yi sabgar qur'ani su kuma ɗalibai suna rubucewa to wannan in aka hada shi ake cewa amali na fulan zahabi ya ce wannan yau an rasa shi wasama'u bil imla qad yakunu muhaqqiqan yace saurare ta hanyar imla'i yana kasancewa tabbas ne bi bayanil alfaz da bayanin lafazi lil musmi'i wasami ga wanda ke sauraro kuma da wanda ake da mai ji ya ce wale istani mutum ya nisanci ruwayatul mushkila ta ruwaito masu mushkila mushkilul hadis min mata la ta hamilu hukulubul amma abinda zukatan gama garin mutane bai dauka jahilai wanda zuka zo kana kawo musu hadisai wanda basu shahi ba hankalinsu ba su iya fahimtar su bai kamata ba ka zo musu kana gaya musu yanzu wanda yake jahili ne ga hadisi mu wuce a sahih bukhari annan nabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman ko sunan abi daud ne amma ba hadisan da kake cikin jahilai bane ka gaya musu shi ko kuma inna Allah ta'ala khalaqa Adam ala suratihi duka wannan ba hadisin jahilai bane wanda zaka gaya musu cikin wa'azi ka shiga kuma sharhi duk sharhin da zaka yi ilimin shi bai kai bai fahimta kau ka bar shi ka ba wanda suka cancanta ɗaliban ilimi shi yadda ce yace fa in rawa zalika idan ya rawaito wannan hadisin mushkili falyakun fi majalisin khasa ya kasance cikin majalis keɓantattu na ɗaliban ilimi ba na jahilai ba wa ya harumu alaihi ruwayatul maudu haramun ne ga muhaddis ruwaya hadisin ƙarya wa ruwayatul madaruh da rawaito hadisi madaruh illa an yubayyana hu nas sai in zai bayyana ma mutane li yahzaruhu dan su kauce mishi dan shi tsorace mishi duk hadisin da ya zama na ya kai wannan marhalar da maturuki da maudu'i hadisin ƙarya to wannan haramun ne ma ruwaya shi sai dai zaka kawo ka rawaita shi kuma ka yi bayani ka ce wannan hadisin ƙarya ne ba ka faɗa ba ka kyale ne gaba ce a sika sika yushtaradu al-adala fi rawi an shardanta adala cikin marawaici ka shahid kamar wanda ya halarta wa kamar wajen shaida yadda mai shaida akan an yi wani aikin lahi sai adali mutunan kirki cikin wajen kaza wajen a kotu kotu ta musulunci wanda zai ba da shaida sai adali ba kowane ɗan duniya ba to hakanan adala ta cikin marawaicin hadisi wa yamtazu siqa bi dabt shi kuma siqa yana samun miza da harda wal itiqani da ƙwarewa fa in dafa ila zalikal ma'rifa idan ya aza doriya akan dabat da itiqan kuma ya aza akan ma'rifa da sani kuma da iksar da yawaita hadisi fa huwa hafiz shi ake cewa hafiz yace wal hufazu tabaqat hafizai kuma hawa hawa ne fi zurwatihima abu huraira wanda ke kololuwarsa abu huraira radiyallahu anhu wa fi tabi'ina ka bin musayyib a cikin tabi'ai kamar sa'id bin musayyib sai shugaban tabi'ai wa fi sigarihim ka zuhuri a kananan tabi'ai kamar al-imam zuhuri malamin malik wa fi atba'ihim ka sufyan a cikin atba'ut tabi'in kamar sufyan ne sufyan sauri da sufyan bin uyana da shu'bah bin al-hajjaj da malik bin anas dukan su wannan manya ne cikin harda sun ibn al-mubarak sannan ibn al-mubarak wa yahya ibn sa'id al-qattan kenan wa waki'u da waki'u ibn al-jarrah wa ibn mahdi da abdurrahman ibn mahdi summa ka ashabu haula sannan kuma masu bi musu sai daliban irin wa'annan kamar ibn al-madini da ibn ma'in da ahmad da ishaqa da khalqin da jama'a da dama summa al-bukhari sannan al-imam al-bukhari da abi zur'at ar-razi da abu hatim da abi dauda da muslim summa nasa'i sannan sai nasa'i da Musa bin Harun al-Hammal da Salih Jazara da bin Khuzaima Allah musu rahama summa bin Sharqi sannan ibn Sharqi duka ga tarihin su nan a sharhi wanda ba sai mun kawo shi ba wamma man Yusuf bil Hibz a ciki akwai wanda ake siffantawa da harda da itiqana da kwarewa jama'atu min sahaba wa tabi'in jama'a da dama cikin sahabbai da tabi'ai summa Ubaidullah ibn Umar sannan Ubaidullah dan Umar wa bin Aun wa mus'ir summa za'ida wa lays ibn sa'ad wa hammad ibn zaid summa yazid ibn harun wa awsa wa abu usama wa ibn wahab summa abu khaisama wa abu bakr ibn abi shayba mai musannaf wa ibn numayr wa ahmad ibn salih summa abbas ad-duri wa ibn wara wa ibn wara wa tirmizi wa ahmad ibn abi khaisama wa abdullah ibn ahmad dan al-imam ahmad summa ibn sa'id wa ibn ziyad wannan yana jero su ne mahardata وابن جوسا وابن الأخرم ثم أبو بكر الإسماعيلي الحافظ وانما قا أنقيرش وابن أدي دا ابن أديمي الكامل في الضعفاء الرجال وأبو أحمد الحاكم مالم الحاكم النسابوري من المستدرك summa ibn manda sannan ibn manda mai sahihi ibn manda wa nahu da makamancin shi summa al-burqani sannan al-hafiz abubakar al-burqani wa abu hazim al-abdawi summa al-baihaqi sannan al-hafiz abubakar al-baihaqi wa ibn abd al-bar summa al-humaydi sannan humaydi malamin al-imam al-bukhari wa ibn tahir da ibn tahir summa silafi sannan silafi ba salafi ba silafi nisba ce zuwa ga silaf ba zuwa ga salaf ba wa ibn sam'ani summa abdul qadir wal hazimi hazimi mai annasikh wal mansukh summa al hafiz ad-diya al hafiz ad-diya mai al-mukhtarat وابن سيد الناس خطيب تونس ثم حفيده sannan jikan shi hafiz waqtihi abul fatah mahardacin zamanin shi wa mimman taqaddama min al-huffaz wanda ya gabata cikin hafizai fi tabaqati sarisa cikin tabaka ta uku adadun min sahaba akwai jama'a cikin sahabbai wa khalqun min tabiin da jama'a da dama na tabi'ai wa tabi'ihim da wanda suka biyo musu wa halum majarra har da zuwa ga karshe dai ilal yawm hazzawa yau فمثل يحيى القطان كمان مثال يحيى القطان يقال فيه شي كما شي a cikin shi in za a suffanta shi ana cewa imamun hujjatun wa sabatun wa jihbuzun wa siqatun siqa summa hafiz siqa summa siqatun mutikin summa siqatun arif wa hafizun saduq wa nahaw zalik fa haula al hufazu siqa wannan sune hafizai siqat a cikin ilimi idan farada rajul minhum min at tabi'in ɗayansu ko kaɗai ta yi da hadisi fa hadisu hu sahi hadisin shi sahihi ne ko shi ɗaya rawaito abin da duk babu shi cikin marawaita saboda ƙwarin har da shi da ilimin shi abin nan sahihi ne wa in kana min al-atiba idan kuma daga cikin atiba'u tabi'i ne sai a ce sahihun garib in ya kasance cikin atiba'u tabi'i ne sai a ce ma hadisin wanda suka biyo bayan su mana garibun fard wa yandur tafarruduhum da wuya ake samun sun yi tafarrudi ga hadisi yace fatajidul imamu minhum zaka samu shugaba imamu a cikin su inda humi ata alfa hadis yana da hadisi 100 200 la yakadu yanfardu bi hadisain aw salasa bai kucewa ya kadaita da hadisi bi ko uku wa man kana ba'aduhum me yasa dan saboda abun ya yawaita yayi yawa kowa mahardaci ne mahardatan masu yawa kanka kadaita da abun da kai kadai ka san shi yana da wahala wa man kana ba'aduhum wanda suka zo bayan sai yace fa aina yanfardu bihi ma alimtuhu ina zai kadaita da wani abu wa'ancan ma suna kasa kadaita da wani abu tunda ilimi kullum watsuwa ne yake kullum watsuwa ne yake yace wa kad yujad tana yiwa a samu in ji zahabi kad ta shiga cikin harfin fi'ili mudari'i tufidul taqlil ma'ana tana yiwa a samu wanda ya zo bayan su kuma ya kadaita da wani abu wani hadisin da ba wanda ke da sai shi sun manan taqil ilal yaqazi siqal mutawassi yace sannan sai mu je zuwa ga siqa matsakaici matsakaicin sani da kuma neman ilimi fa huwa allazi yutlaqu alaihi annahu siqa shine wanda ake mishi idlaqin cewa siqa ne kadai wancan da suka wuce siqatun siqatun jihbiz siqatun hafiz siqatun mutqin wannan karshe ne sannan kuma sai siqa wanda an ambace shi da siqa kadai yace wa hum jumhuru rijalu sahihan shine mafiya yawan mazajen sahih bukhari da muslim fatabi'ihim sannan sai mai bi musu izan farada bil matani idan ya kadaita da matani khurrija hadisu za a yi takharijin hadisin shi cikin sihah cikin sihahul kutub wa qari tawaqqafu kasirun minan nuqad yace diyawa daga cikin malamai masu tace hadisi suna yin tawaqqufi cikin idlaqin garaba tare da inganci a ce garibun sahih fi hadisi atba'u siqa cikin masu bima siqa wa qad yujad ba'd zalika fi siha ana isamin kadan kadan cikin kutubus siha duna ba'd banda sauransu وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم جماعة da dama suna idlaqin hadisin su kira wani hadisin da hafizi ya kadaita da shi kamar hafizi Hushaim da Hafs bin Giyas su kira shi da munkar dan saboda sikantuwar tashi bata kai ta wa'ancan ba tana da bambanci da ta sauran fa in kana al munfarid min tabaqati mashayikhati al a'imma idan wanda ya kadaita yana daga cikin tabaka ta malaman magabata atlaqun nakara alaman farada bihi misal Usman ibn Abi Shayba sai ayi idlaqin cewa munkar ne ga abin da yayi tafarrudi gare shi kama Usman ibn Abi Shayba dan uwan Abubakar ibn Abi Shayba in ya kadaita yana bayani ne akan tafarrudi wa Abi Salmata Tabuzaki da Abu Salmata Tabuzaki ce haza munkar fa in rawa ahadithul min al afrad al munkara idan ya rawato hadisai ɗaiɗaiku ko munkara kuma ga mazuhu sai su soke shi rayyanu hadisau sai su raunana hadisin shi wa tawakkafu fi tawsiqihi sai su yi tawakkufi cikin ingantar da shi gashi sika ne amma ke ta kawo hadisai munkarai fa in raja anha idan ya fasa ya fasa kawo wamta na amir ruwaya ya fasa ruwayan munkaran nan wa jawwaza ala nafsihi alwaham ya halitta makan shi cewa kuskure ne yake fa huwa khairul lahu shi yahiye mishi alkhairi wa arjahu li adalati kuma shi yahirin jayi ga a kira shi da adali wa laysa min haddis siqa ba wai yana daga cikin ta'arifi na siqa ba annahu la yaghlidu wa la yakhdi cewa bayya kuskure bayya kuma galat ba siqa ba a ce dole in bai kuskure kowa yana kuskure shi yasa ga suma da su wancan siqakin na karshe ma da aka faɗa zaga suna da kurakure nasu dan dai ba su wuce bakin cokali ba in ka auna da abin da suke hardace yace faman allazi yaslama min zalika ghairul ma'sum allazi la yuqarru ala khata yace wa zai kubuta da kuskure ko khata in ba ma'sumi ba wanda ba a tabbatar da shi akan kuskure shine wa shine annabi sallallahu alaihi wasallam banda annabi duka ba wanda za a ce bai kuskure ko daya kenan shi kuma annabi kuskuren shi in yayi ma Allah madaukin sarki zai tabbatar mishi da cewa an yi kuskure a gyara nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gahara i da sashi sai Allah ya kai mu sati na gaba insha Allah ta'ala